بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مجلسينا أربعين ya ya yana ƙara tabbatar mana da hujjar da ke tabbatar da cewa ya halasta idan 'yan kasuwa suka yi wasa da farashi gwamnati ta shiga ta takaita farashi a majalisunmu na baya kafa mana hujja da da tauliya ƙa'idatu tauliya ko sannan kuma da ƙa'ida ta me ta shufu'a shufa'atu ash-sharika dukkaninsu suna goyon bayan ya halasta gwamnati ta sa ma kaya farashi to shine sai yake cewa fa amma idza quddira kai idan ma aka kaddara anna qauman cewa wasu mutane itturu ila sukuna sun buƙaci buƙata mai tsanani ila sukuna zuwa wajen kwana fi baiti insanin a gidan wani idza lam yajidu makanan idan ba su samu wani waje ba ya awuna ilaihi inda za su je su fake su kwana a wannan gidan illa zalikal baiti sai dai gidan wannan mutum fa alaihi an yuskinahu to wajibi ne ba su kwana a gidan shi in daki kowa da matar shi matar shi da yayin sun sai su hada a ranar daki daya su su ba waɗannan bayan Allah da suka zo ba su da wajen da za su kwana yanzu nan ba haƙƙin shi bane gidan shi ne to sai shari'a sai ta ce idan wasu mutane suka zo aka tabbatar da ba su da inda za su kwana sai gidansa to yanzu nan ya waje bai ba su wajen fa'alayhi an yuskinahu wajibinsa ne ya ba su wajen kwana wa kazalika law ihtaju ila an yu'irahum thiyaban haka nan sai aka ce ga wasu mutane wal iyazu billah an yi an yi an yi gobara dukkan sun kone ba su da kayan da za su sa ko kuma ruwan sama ya zo an yi ambaliya duk ya kwashe musu kayan su ya gudu da su to sai ya zama shi zai ba su kaya yastadfi'una biha min albarji gashi ana tsananin sanyi irin sanyin disamba ko january mai tsanani to dole ba su waɗannan tufafin yastadfi'una biha waɗanda za su ɗumamu da su min albarji saboda sanyi au ila alatin ko kuma ya ba su wasu na'urori ya tsuba huna biha wanda za su dafa da su au ya bununa ko kuma su gini da su au ya kauna ko kuma su shayar su sha da su ya zulu haza majana asalin abin da shari'a ke so shine ba da kyauta kuma gwamnati za ta zo in suka kai shi kara ya ki basu gwamnati za ta sa shi dole i haka ake rayuwar musulunci a da ba musulunci ne canza ba yan musulunci ne suka canza ko yanzu ka ga hatta waye zai zo maka ka tarbe shi ma magana ma ka ga mutum yanzu ta kai ma matsayin hatta kwatance ba ba a cika yi ba imana mutum ya zo kawai baka san shi bai kama ce maka ina gidan wani kai kuma ka kama nuna a wannan zamanin saboda kai tsakarai ne gafilanci me zai mai maka san shi ba a cikin unguwa ya zo yana tambaya a gidan wani yake nema ka ji ya faɗi wani mutum babba to kar ka nuna mishi shi ka tambaye shi me ya zo yi ya ma bayani in ka ji bayanin gaske ne sannan in kuma ba haka ba ka ce mishi a ma ka ga da alamu ka kira jami'ai su zo su kama shi haka aka koma yanzu haka ake addinin musulunci ba hauka ba ne kan wani ya ji wannan karatun ya je kawai ya rika zama kawai ga nan to kun ji me me malami kai ibnu taymiya yake sai ya nuna mana anan in haƙƙinka har za a zo a ce saboda wasu musulmai suna da bukata a tilasta ka a ce sai ka ba su kuma majana kyauta to ina ga kuma siya za su yi kaga ashe su siya a sa ka ka saida da farashin da gwamnati ta yadda da shi ashe shi ya fi cancanta ko tunda wannan kuɗi iwas ne wancan ko bila iwas wa idza ihtaju ila an yu'irahum dalwan idan mutane suka buƙaci a ara musu guga yadda ƙuna bihi wanda za su shagu za su ɗiba ruwa da shi au ƙidiran ko kuma tukunya ya tsuba hula fiha wacce za su dafa abinci a ciki au fa'asan ko kuma su ba shi suka nemi ya ba su gatari yahfiruna bihi wanda za su haƙa rijiya da shi فهل عليه بغله بأجرة بأجرة المثل شن يا وجب أجريشي ya ba su bi ujratin misli da abin da za su bashi amma a tantance a kwatanta la bi ziyadatin ba tare da ƙari ba tunda suna da bukata fihi qawlani lil ulama'i fi madhhabi ahmad wa ghayrihi akwai maganganu guda biyu a mazhabin al-imam ahmad bin hanbal da kuma waninsa akwai maganganu guda biyu was sahihu abin da yake sahihi tabbatacce abin da yake tabbatacce wujubu wujubu wujubu bazli zalika majana ya ba su kyauta ba ma sai ya aishi wani kuɗi ba mun gane idza kana sahibuha mustaghniyan an tilka an tilka al-manfa'ati wa iwadhiha idan ya kasance kai ka wadata daga wannan guga bi kake da ita a gidanka kana da guga guda biyu sai wani zai ce ka bashi aro to ka bashi ba sai ka ce nawa zai biya ba wasu kuma malamai suka ce a'a babu laifi ce to za ku kawo kalla yini guda irin yadda masu baro suke yi yini dai naira hamsin ko ba su yadda da mutum ba su ce sai ya aje ɗari sai ya da musu da bara su sannan ya da ya karɓi hamsin ɗin shi to idan ka zama ka wadata daga haka to ka ba su kyauta وعوضها سننكم كذا وباكا بقاتا في سنباكا وانا أبو كما دل عليه الكتاب والسنة كما يدعى القرآن والسنة سكنونا قال الله سبحانه وتعالى ألا مدوك كنسر كياتي وويل للمصلي كلمة عذابا تتبت ما تسلى سوى الذين هم عن صلاتهم ساهون سوني وأن شقة سنة ربكنا لقى سلى السوء الذين هم يراءون وند الذي أرس إتشي رياء ويمنعون الماعون كم سنا حنا كاين تيمكو سنا كم تيمكو وفي السنن يازو أتشن سنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون عارية الدلو والكدر والفأس yace fassara alma'un da muka samu mu muna kirga kin ba da taimakon nan ya shafi kin ba da guga ne da kuma kin ba da tukunya da kuma kin ba da gatari mun gane وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل da aka ambaci da wakai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce hiya li rajulin ajrun da wakai da kake ganin su sun kasu gida uku akwai mutumin da ya aje da wakai lada yake samu shine wanda yake jihadi da su wani rajulin sitrun akwai wanda shi kuma dawakansa na rufin asiri ne wa ala rajulin wizrun shi kuma wani zunubi yake samu dawakan alfahari kenan fa amma alladhi hiya lahu ajrun amma wanda nashi suka zama lada yake samu da dawakai fa rajulun shine mutumin da rabataha ya daure su ta ganniyan wa ta'affufan ya daure su ne saboda ya wadata kuma ya kame ba zai je aro ba amma walam yansa haqqan Allah fi riqabiha wala zuhuriha sannan bai manta da haƙƙin Allah madaukakin sarki ba fi riqabiha akan wuyayensu in ana da buƙatar a ai wani abu da za kaman a jawo masa ruwa to za a dora ma dokin igiyar kuga a wajajen da suke da wahalar ruwa sai ya ja ruwa wala zuhuriha sannan kuma bayan su yana ba da dama a hau wani in yazo ya ce masa ya ara masa to zai bashi ya hau ya tafi inda yake son ya tafi mun gane wannan hadisin alimamu ibn ibn taymiya ya kawo shi ana jin da kane tunda mafi yawanci duk da kamala ibn taymiya ya rubuta wannan littafin amma asalin hadisin yake wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan thumma lam yansa haqqa Allah fi riqabiha wa la zuhuriha fa hiya lidhalika sitrun shine asalin yadda hadisin yake a ƙarshen sa mun gane so da ka waye cikin ukun wanda ya kasance nashi kaga ba ajiru ba ne mai situru ne shi ne mutumin da ya tanaji da wakai ya wadata sannan kuma idan an tashi za a ara yana ba da aransu amma wanda yake samun lada kai tsaye shi ne na jihadi mun gane shi kuma na alaihi wizrun fa shi kuma shi ne wanda kawai ya ajiye saboda alfahari da nuna isa na wasu fi naka yawa mu je ka ga garke na guda nawa nake da su nawa dukkanin su yan yan brazil ne ko dawakai na yan brazil ne to kaga wannan yana nuna maka cewa mai ashe hatta doki idan mutum ya aje shi to sai ya rika bada aransa ga mai bukata in akwai mai bukata ta fi sabilillahi to in yazo ya ce ka bashi to abu za ka bashi ba za ka ce sai ya baka haya ba ka bashi ba sai ka ce mai haya ba a'a shi yasa hatta ara littafi ai malamai magabata suka yi sabani akai wani malami cikin malaman zamanin da ya rubuta littafi ya samu suna adabu i'aratil kutubi na dubban ara littafi ya kawo mazahibu salaf ya ce akwai wanda yake manya zurhu majani akwai wanda in ka zo ka ce a ara ma littafi ko sai da ko sai baka daga nan ka ga dama ka dawo da shi shi ce nan kai a kamai asara shi kuma kawai sai ya miƙa wuya ya ja akwai wanda shi kuma idan ka zo ka ce za ka ara mai ya ka ya ara ma da tafi ce a ta akhuzuhu bi ujrati nawa akwai wanda kuma zai zo sai ya ce maka ta akhuzuhu bi rahani zai ce to ka kawo jinga jingina kai kai ma ka kawo wani abun aji akwai kuma wanda in ka zo shi kuma sai ya kalle ka sai ya ga cancanta ka in ka cancanta sai ya baka in kuma mai cancanta ce ka tafi ya baka akwai kuma man bakhila akwai wanda shi kwata kwata bai ba da aran littafin shi a cikin magabata kowannen su yana da dalili duk maza ba da ka ɗauka daidai shi a wani na ne yana jiran yi tarjihi duka ɗaya ne to wa fi sahihaini an nabi sama annahu qala min haqqil ibili daga cikin haƙƙin raquba i'aratu dalwiha babu laifi a kai a rika bada aran dalwiha gugar su ai ai na faɗa in mutum ya tafi ko nan wajajen da wa da wajajen wasu wasu wasu wajaje inda dai sahara take to in aka tashi ko nijar to za ka ga in za a jawo ruwa sai a ɗaura maraƙun kawai sai a kora shi a kora shi daga nan sai a jefa guga shi kenan yana tafiya yana tafiya to jawo ruwa kenan in ya funye nisa sannan sai a ga guga ta yi ƙasa kamar daga nan a kai a ce ya kusan kawa can tara to daga nan sai a ga guga ta fara fitowa sai a yi sauri sai a kama sai a juyi sannan a sake koro shi a sake faɗar da igiyar ta faɗa wallahi su sa ku gode ma Allah in ka je wasu wajajen kadar inda suke rayuwa za ka gode za mu gode ma Allah da ba mu ikon gode mai to kun gani ko sannan wa izrabu fahliha sannan daga cikin haƙƙin raƙuni akwai izrabu fahliha ka ba da aran namiji wato wanda ya kasance shine shine shine bijimi a ciki ya tafi ya je ya barbari matan dan a sami iri karkace sai an biya ka mun gane wa sabata anhu sun sama annahu naha an asabil fahli ya tabbata a bukhari manzo sama ya hana karban kuɗi mutum ya ba da raƙuminsa ko ya ba da bunsirinsa ko ya ba da ragonsa a matsayin iri ya je ya barbari matan wasu awakai ko kuma tagoyi ya ce sai an biya shi kyauta za ka bada gashi can ma an ce min haƙƙihi ne ai ko wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yamna anna jarun jarahu kada ɗaya makwabci ya hana makwabcinsa an yagruza khashabatan da ya kafa wani katako fi jidarihi a bangonsa ka ba shi dama yi abu hurairah radiyallahu anhu yana karantar da sahab almajiransa sai gansa suna dan gunguni sai ce mali arakum anha mu'ridin wallahi da ulqiyan na ha bai na aktafiku ishi ya naga ina karanta muku wannan hadisin kuna dan wani kakau da kai to kullum aka zo karatu na daukan ma kaina aiki sai na faɗi wannan hadisi na jefa shi tsakanin kafaɗun ku kaga saboda ni suna ganin babban abu ne kayi gidanka wani mai kyau kai fenti an yi menene kuke ce mai sikiri da ne da wane ne da wane ne sai kuma wani kawai sai zai ce da Allah ka bashi zai dan kafa abin nan shago a kusa da jiki to manzon su ne ce karka hana shi i wa ijabu badli hadhihi almanfa'ati madhhabu ahmad wa ghayrihi ba da wannan abin amfanin irin su a matsayin kyauta ba sai ka nemi an baka wani abu ba to mazhabin al-imam ahmad ke rahmatullahi alayhi shi yasa ka yi mamaki ga guguwan da za ka je kwatance wannan za a maka sai an biya yi mana kwatance wannan kawai a nuna maka waje ka ce ina waje ka za a maka kwatance sai ka biya nawa sannan za a nuna maka kaga ba musulunci a irin waɗannan wajaje mun gane so da ka in har wannan ya tabbata a musulunci to ashe mai kaya da ya kasa kayansa a shago yake son ya saida kuma jama'a suna da matukar bukata ashe aula gwamnati ta zo ta samu waɗannan kayan farashi ta ce mutane su siya ba farashin da shi yake so ba a farashin da ya dace shine ujratul misli ko iwadul misli ko in abin ya shafi kayan saidawa ne iwadul misli in kuma ya shafi abu ne da za a yi na manfa'a ya maka aiki ka biya shi shi kuma me ujratul misli mun gane ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره da a ce musulmi zai zama ya buƙaci ya gudanar da ruwa fi ardi ghairihi a ƙasar waninsa min ghairi dararin ba tare da ya cutar da ɗan uwan nasa ba min ghairi dararin bi sahibil ardi ba tare da ya cutar da ɗan uwansa ba gona ce shi ya haƙa ruwan shi ya samar da ruwansa to ya gama ba da nashi kai kuma kana son kai amfani da nashi da shi amma sai ruwan ya biyo ta gonar shi to shari'ar musulunci shin fa hal yujibaru za a matsa mishi ya baka dama wanda suke suke suke suke suke noman rani sun san wannan ai ga gonar ruwa na ga gonar ruwa na wancan shi ya jawo ruwa to ya gama amfani da ruwa shi kuma abokin makwabcin shi yana son shi ma ya amfani da ruwa amma kuma ruwan ba zai iya yiwa ba sai ya shigo ta gonar wancan mai ruwa to shin za a matsa ma mai gonar mai ruwan ya aike taimaki dan uwan shi akan haka ko kuwa ala qawlaini lil ulama'i malamai suna da maganganu guda biyu ku ji sharadin ya ce min ghairi dararin ba tare da cutarwa ba kuma riwayatani an ahmada wannan riwayoyi guda biyu ne da aka samo su daga al'imamu ahmad wal akhbaru bi zalika ma'suratun an samo labarin rita an umar ibn khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar radiyallahu anhu qala lil mumtani'i sayyidina umar yace ma wanda yace ba za a yi haka a gonar shi ba wallahi lanujriyannaha walau ala batnika wallahi sai mun gudanar da wannan koda a cikin kare ka koda ka mutu kenan imana to wannan duk yana nuna mana irin yadda al'ummar musulunci ya kamata ta rayu ba irin wannan rayuwar da muke yi ta zaman dinya ba ko zaman yan marina kana tare da makwabcinka bai san halin da kake ciki ba kuma ita ce rayuwar da muke sha'awa yanzu take burge mu ni ba ruwa na ba na son kowa ya takura mu ban takura mu kowa ba wanda ya takura mu to ka zauna a duniyar nan ka ce ko ba ka taɓa ka tafi wajen Allah ba a zakun bi ba'dhin fitnatan atasbiru wa kana rabbuka qadira ka akwai dole in ka zauna sai an yi halidin nashi ka cakuɗi mutane shi yadda kai sai ka huɗa da mutane tun da ai za ka je kasuwa ko kaƙi ko kaso in ma supermarket za ka je dai shi kenan wata rana tun daga supermarket akwai mai get in ba za ka yi magana da kowa ba sai ka yi magana da get ma wata rana ka zo ya ce maka inda ka yi facin ba daidai ba ne ka canza motar ka inda ka ajiye to in baka yi haƙuri biya za ka yi so da mu zama masu haƙuri da junanmu wa mazhabu ghairi wahidin min sahabati wat tabi'ina sannan an samu mazhabar ba ɗaya ba ba bi ba a cikin sahabbai da tabi'ai anna zakatal huliyyi lallai zakka ta kayan kwalliya kayan kayan karau na mata ka ce ma matar ka zinariya eh zobe ka ce mata dan kunne ka ce mata abin wuya ka ce mata awarwaro to shi kenan to ya za ta yi akwai zakka ai kuɗaɗe ne a ƙa'ida suna ƙasa suna sama su ne ake auna kuɗaɗen mu da su su ne kake ji an ce giram kaza shi yake ba da naira kaza yanzu ko to da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi cewa anna zakatal huliyyi ariyatuhu ka ba da abu jiya ne ko muna karatun alkawaidil fiqhiyya jiya ne ko shekaran jiya jiya an yi wannan tambayar da ce akwai mazhabobi biyar a game da zakka ta kayan ƙarau da mata suke ajiwa don amfanin kansu mazhabi na farko shine wannan al'imamu ibn taymiya ya kawo kuma mazhabin wasu daga cikin sahabbai ne da tabi'ai kawai sai tarkaba tarkaba kawai ta aro in an zo ko sai ce ah ai wancan tana fa da shi zani biki sai ta je sai ta Allah ta ara mata shikenan sai ta ara mata shikenan ba zaka a kanta ko nawa zaka kan mazhabi na biyu shine mazhabin malaman da suke cewa akwai zaka a ciki akwai zakka za a auna ta za a auna zinariyan nan ko azurfa yadda ake auna kuɗi a yi musu kuɗi sai ta ba da kuɗi tsaba in aka auna zinariyarta ta kai ta miliyan biyu nawa kenan zakka zakkan miliyan biyu nawa ce dubu arba'in ko to kaga shi kenan sai ta ba da dubu arba'in sannan mazhabi na uku su kuma suka ce ba zaka mazhabi na uku kenan mazhabi na hudu suka ce a'a akwai zaka amma ba ga kowace ba sai wadda ta tara su da yawa kamar mai kala goma dan kunna kala goma awawar kala goma zobe kala goma duk tana da su amma wadda kai kala ɗaya take da shi shi kenan sai mazhabi na biyar suka ce ba zakka kawai sai ta shagalinta ai dan ta siya ne kamar mai mota ne duk abin da ka da gidanka na gidanka ana mai zakka to kun ji waɗannan su ne mazahib da ake da su ga maji to shine malam ibn taymiya ne yake kama ne yake cewa mazhabin malamai da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa zakkar zakkar kayan karo da mata suke tara ko su rika bada abu kaga dai har yanzu ana nuna mana ne abu wajibi ne ka bada aboki an ruwaito wannan kaulin daga abdullahi bin mas'ud da anas ku ji su masu wannan kaulin akwai abdullahi bin mas'ud akwai anas akwai ibnu umar akwai jabir duka cikin sahabbai sannan akwai ibnu musayyib a cikin tabi'ai akwai al-hasan al-basri a cikin tabi'ai akwai sayyidina umar bin abdul aziz a cikin tabi'ai akwai ash-sha'bi wato amir bin sharahil ash-sha'bi a cikin tabi'a akwai qatada ibn zi'amat as-sadusi akwai fatimatu bint al-husayn fatimatu diyar al-husayn radiyallahu anhu to ita ma tana ciki to kaga duk sun tafi akan haka to shine wannan in kuka je kuka duba al-musannaf na al-imam ibn abi shayba duk za ku ga da sunan al-kabir na al-imam al-baihaqi ya kawo waɗannan aqwal din na magabata a game da cewa zakatul huliyi ariyatuhu mun gane to kaga shine wannan so daga munasabar wannan kaulin na ibn taymiya shine in har kayan ka ne aka ce sai ka bada abu saboda ana da bukata to ashe a baka kuɗi amma kuɗaɗen da suka cancanta ba tare da ka tsawwala ba to ashe shi yafi cancanta wannan ma yana cin hujjojin da ke tabbatar da jawazu tas'ir ya halatta kenan a sama kaya farashi shine inda yake sanya kai wallahu alam Allah ya taimake mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi